إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah maɗaukaki da ya sake mai domin a wannan majalisi na karatun littafin ahkamul jana'iz na babban malamin hadisi a sheikh nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a wannan marice na talata daren laraba yau muna 26 ko ga watan rabi'un al'akhir hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa ko da bakwai daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 20 tara ga watan goma aihuwar annabi isa ɗana na maryamu alaihi masalatu wassalam halin tarihi ya inganta tana da shekara 2024 allah maɗaukaki na roƙo ya mana jagoranci allah mana gamkatar da fa'intar daidai da faɗin daidai da kuma aikata daidai allah tabbatar da mu kan sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen lumfashinmu amin ya hayu ya qayyum satin da ya gabata mun cike karshen babu magana akan ɗauka da kuma raka gawa mun ji falalar da ke ciki mutumin da ya tsaya aka ma gawa sallah yana lada kiraɗi in ya bi hallau aka raka gawa na aka je aka binne ta yana da irin wannan lada kiraɗi ya sami kira ɗani kenan ko kira tsayi ne kowane kiraɗi girman shi kamar girman dutsen uhudu wajen kilo bakwai kilomita bakwai kuma ga nauyi hallo ga gaba sama yana da yana da tsawo daga cikin falalar da ake samu kenan a wannan sannan raka gawa ana so mun yi dai bayani daidai gwargwado cewa abin da yake mafi dacewa shine a bita ta baya amma an ka tsaya da ko ina ma babu laifi amma dab da gawal amma mutumin da yake sama abin hawa shi zai tsaya a bayanta ne kamar da mazar sallama ya faɗa da an shara'anta idan ka ga gawa kana zamana kana kan titi ne ka tashi ka meƙe don girmama wannan gawar daga baya kuma manzara sallallahu alaihi ya hwasa sahabai kuma su ma suka hwasa da in an zo makabarta ba kwa zama sai an ajjigawa ko in kun ganta kuna zaune ku tashi daga baya hallau shi ma wannan manzara sallallahu alaihi ya daina aka bar mutane su yi zaman su ba sai sun tashi ba in gawa ta zo ko kuma tana iya zama ba sai an ajjigawa ba idan an kata makabarta daidai abubuwan da ya da mala ya kawo cikin wannan babi sai babi na goma sha uku babu salati alal janazati Allah mana gamkatar baban da ke bayani akan sallah akan gawa as-salatu alal janazati nan ya kiraye ta sallah amma za mu ga ta sha bamban da sauran salloli da ake yi ranar zaka ɗauke ta kenan ma'anarta ma'ana ce ta luga ta larabci shine addu'a domin ita wannan sallar za mu ga a cikinta babu ruku'i ba tasowa daga ruku'i babu sujada babu tasowa daga sujada babu tahiya irin waɗannan abubuwan da muka sani a cikin salloli na farilla ko na nafila a cikin sallar gawa babu shi to amma duk da haka an kira ta sallah a larabci an ce as-salatu yana nihin addu'a a luga ta larabci istilahan kuma a gurin malaman addini ko malaman fiqihu da sauransu an san sallah wani abu ne wanda yake sananne wanda ake buɗe shi da kabbar harama a rihe shi da sallama yana kariya da sallama tsakanin shi da akwai karatun alkur'ani da ruku'i tasowa daga ruku'i sujud tasowa daga da sauran abubuwa da aka sani dai wannan istilahan kenan to kenan anan zamu lura abin zamu karanta cikin baban zamu gano ana nihin as-salatu anan ana nihin addu'a shi yasa ma ai zaka gani abubuwa da yawa ya sha bamban da sallolin da muke yi na farilla kun nafila akan sallah take ta kasance ta ta gawa ce malam yace mas'ala ta lamba hamsin da bakwai saba wa hamsin wasalatu alal mayyitil muslim fardu kifaya yin sallah akan mutumin da yake musulmi ne ya rasu farilla ce amma ta kifaya farilla ce wadda in wasu suka yi sun sabke ma wasu shine fardu kifaya kamar da malaman fi'u suke faɗa akwai fardu ayin akwai fardu kifaya fardu ayin abin da yake wajibi ne dole a kanka he ka yi shi kai wani bai iya ma a gurinka misalin sallah ta farilla wani ba zai tashi baka ce yau na gaji da Allah malam azu gaji ka guda kamar sallar la'asar ta karbu ba za ta karbu ba to wannan fardu ayin ce dole dole he kai dai zaka yi ta za a amsa in kuma akwai abin da zai sa ba za ka iya ta ba to ba dora ma kowa ya ma ita ba wani ba zai rama ma sallah ba idan ka mutu ka tare ta kuma tsakaninka da Allah ne wannan shine fardu ayin abin da yake farilla dole wajibi a kanka to kuma akwai fardu kifaya farilla da wasu in sun yi sun sabke ma wasu daga ciki akwai sallar gawa daga ciki akwai bi abin da gawa in aka samu su gungun jama'a cikin gari suka je suka ma gawa sallah sun sabke ma sauran da basu yi ba in aka samu gungu suka je suka binne gawar saura basu je ba sun sabke ma sauran sai sun yi samun lada a gari a samu malami ko malaman da sun isa su buƙaci su biya buƙatar ko su hudda ishirwar da ake buƙata ta karantar zuwa a cikin gari aka samu wasu adadi to ba kowa bane kuma ya zama mai wa'azi idan aka samu likita guda ɗaya ya ishi gari ko guda biyu ba dole bane an samu sauran likitoci ina fatan mun fahimta waɗannan farin ne amma kuma na kifaya yayin kuma aka rasa su gaba ɗaya to kowa shiga cikin laifi a ce gari gaba ɗaya ba malamin da muke da shi wani zai karantar da mu ya karantar da ayyanmu addini to kowa shiga cikin laifi kowa shiga cikin hushin Allah ashe ba karamin laifi bane ba a samu gari ko da ƙauye ne a ce a garin babu malamin da ke karantar da wannan al'umma bai karantar da 'ya'yansu ka shiga ka ji duk malam in ka ga musulmi kawai a masallaci ne za a yi sallah ne kawai an ida sallah gurin kuma ya koma gurin hira masallacin babu wani karantarwa addini da ake kaga wannan ba karamar hallaka ba ce fardu ne fardu ainin ne farilla ce ta ta kifaya dole a samu wani malami kar zama malamin ka kawai shine kawai wani zai je a mahwacin suna a yi taron ɗaura aure an yi mutuwa a ce malam ya zo ya sallah idan dabba ka ta huce a ce ka ce amma ɗaurin daurin dawa idan kana bukata ka ce malam ma addu'a wannan mashi ne ho aikin malam kawai a'a babban aikin malami a cikin gari cikin al'umma shine karantar da su addinin Allah ya tsora su kan turba wanda zai sa su tsira a duniya da lahira to in aka rasa irin waɗannan kowa shiga cikin laifi a gari muna buƙatar likita guda ya kasance babu likita guda ɗaya wanda zai diba lahiyar mu wanda suke da nauyin su ɗauki wani likitan su kawo sun shiga cikin laifi dole ne a samu wani ya tsaya kamar yadda kuma yadda yake karanta suwa to ita, ma gawa kamar al'amarin wato sallah akan gawa haka ne in aka samu wasu mutane ko na mutum uku suka ma wannan gawa sallah dukkan gari in musu yi ba basu da laifi amma da ba su samu larin da ake samu ba amma ce kowa ya bar gawal haka nan an rasa zai je mata sallah wa zai je binne to kowa kuma shiga cikin wushin Allah shine fardu kifaya farilla ce ta kifaya wanda in wasu sun yi sun sabke ma wasu in kowa bai yi ba to kowa shiga mu cikin laifi yace saboda li'annahu sallallahu alaihi wasallam li'amrihi sallallahu alaihi wasallam biha saboda umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da a ita wannan sallah ta gawa a cikin hadisai wanda zan ambata wasu daga cikin su yace daga ciki hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani Allah ƙara yadda a gare shi lalle wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ranar da aka yi yakin khaibar sai suka ambata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani ya rasu sai ya ce sallu ala sahibikum to shikenan ku je kuma dan uwanku sallah fatagayyarat wujuhun nas lidhalika a'a manzar sarsala mun ce wani ya rasu maimakon a ce to gane nan zuwa zan je a mishi sallah kuma kun ce mu je mu mishi sallah wannan sai yasa huskokin mutane suka canza mutane ba su ji daɗi ba wannan mutumin lahiya kuwa ko ba a da imanin shi bane ba to yayin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan din ya ga mutane huskosun sun canza faqala sai ya ce inna sahibakum ghalla fi sabilillah ba banza ba nace ku je kuma dan uwanku sallah wannan mutumin naku ya saci kayan ganima da aka samu kafin araba an je jihadi fi sabilillah an samu dukiya an tara ganima kafin araba sai ya saci wani abu a ciki wa ma kana lin nabiyyin an yaghul wa man yaghlil ya'ti bima galla yawm al-qiyamah Allah ce bai dace ba ba halin annabi bane ba a ce zai kwange a cikin kayan al'umma he ce wa man yaglil duk wanda ya sata cikin kayan al'umma ba a raba aka bashi ba ba shugaba ya dauka ya bashi ba ya ati bi magalla yau mun kiyama zai zo da wannan abin da ya sata a ranar alkiyama dukiyar betul mal ta yan gari yan kasa ce gaba daya za a ji ba a ga a bada ta akan adalci amma yanzu a 'yan siyasa kawai wanda suke mowar dukiya wanda suke mulkin su ne wanda aka ga dama za a sa yayi kuɗi an ga dama kai baka siyasa kuma a karya ka ka gano ba karamin zalunci bane ba duk wanda ya amshi dukiyar al'umma akan zalunci ya san sai bai cancanta ba kawai haka za a rubuta sunan kawai wai kawai a rubuta sunan ka karshen wata kawai ka daukan kuɗi kawai baka komai baka ma al'umma aikin komai ba haka kawai kuma kai ka sani da kai da wanda ya baka gobe kiyama kun zo kun yi bayani akan gaban al'umma musamman kuma wani matsalar da yake dukiya ce ta al'umma gaba daya ta ƙasa ƙasar ce gaba daya kama sata shi na kadarin abin ina ce mutum ɗaya ne ka ɗauki dukiyar shi lala kaskin da sauƙi to ma gobe kiyama ƙasa guda ta saka gaba saboda kawo mata sata jikka goma kuma ɗan ƙasar duka kowa na da haƙƙi a kai kowa ya tsaye ka bashi ya zaka yi wani aiki ne kai zaka biya mutane wannan sadai bakka da shi bakka da bakka da ta masu kuma suna da zunubi ai suna da laifi aka nemi lada babu sai a ko zunubi sana dora ma ka ji ka hallaka he gidan wuta kawai Allah ka tsare mu shi yasa satar kayan al'umma ba karamin fitina bace ba karamin musiba bace banda kuma kai karan kanka a nan duniya kan kabar duniya Allah zai kan iya jarrabar ka wannan abun baka jin daɗin shi ya shigo hannunka la'alla ba za ka mora shi ba ya zama asara ko kuma kana ce amma kuma abin a jikinka ba ka jin daɗi ko a ƙarshe sababa ma wani musulman wata tashir lahiya a jikinka duk ba ka sanin masar lahiya ba shugabannin duk masar lahiya ba Allah duk kuskure mace aiki da an ce mutum ya bar iko zaga ya tagayyara ya zama wani iri Allah ya tabaci tabaci wata ta lankwashi ta ga sanin je kawai ya zama wani iri biri biri Allah dubara ce ake ana rayuwa da kudin al'umma dukiyar al'umma ana canza ya sabka zaga kawai abubuwan da bai iya yi na ya samu wannan matsayi na samu lafiya a gangan jikin shi yanzu an rage babu wannan abun ko sai ka kawai shi kenan koma kamar ba shi ba tun nan duniya Allah har jarraba ka kafin a bincike ka a ga wai lafiyar ka cikakken lafiya gare ko baka da yana cuta kaza da kaza sata aiki yana sata dukiyar al'umma duk abin da ke bukata yana da amma kuma an sa mai sharadi cuta kaza ba a cin kaza cuta kaza ba a yin kaza cuta kaza ba a kaza ya kasa ganewa la Allah wannan dukiyar ta al'umma ta jawo mishi tun nan duniya Allah ke daura mishi musiba wannan shine matsalar gulul tun nan duniya kafin lahira to kuma jiwa ina tunkarar lahira manzon Allah ne sallallahu sama da kanshi yace wannan mutumin ku je ku mai sallah sahabi ne sahabi ne wa yace kuma dan uwanku sallah suka ce so ya haka kuma suka ba daɗi ya ga to fuskar ta canza ba su gane komai ba sai ce ku je dan uwanku an tara dukiyar al'umma ba arawa bai dauka ya kungiya sata sai suka ce suna bincikawa suna bincikawa suna bincikawa sai suka samu wata tsakiya jifa tsakiya ce daga cikin tsakiyoyin da aka ci na ganima a gurin yakin na khaibar a wajen yahuda aka samu wanda wannan tsakiya suka ce bata kai dirhami dirhami biyu ba ita ce ya sata ya ɓoye dalilin ta manzon sallallahu alaihi ce bai mai sallah ya yi gulul ya yi sata a cikin kayan al'umma mutum takaci Allah ka tsare mu hamsin da takwas na'am ya kuma zai mai dota shi ya ta yi a barawo ya ta cika mutane ya mutu waye mero kenan ko da an bincika an gani shi dai zulmin sata yana tun ba shi mero ba ai bai tuba ba bai mero kayan jama'a ba eh yallahi sata yana dan sai an je Allah gafarta musu sai masala ta 58 wa yustathna min zalika shakhsani ana istisna'in mutum biyu daga cikin yin sallah wanda fala tajibu salatu alaihima wanda yin sallah a gare su in sun mutu bai zama wajibi ba al'awwal mutum na farko at-tiflu alladhi lam yablugh dan karamin yaron da bai balaga ba bai zama wajibi ba dole in ya mutu sai an mai sallah ba dole bane لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla ba akan ɗan shi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya mutu Aisha Allah ƙara yadda a gare ta tace mata Ibrahim binun nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai cikawa wa huwa ibnu thamaniyati shahr ashara shahar shi yana ɗan shekara ɗan watanni goma sha takwas shekara kenan da wata shidda ko shekara ɗaya da wata shidda kenan bai ma girma ba yace falam yusalli alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mishi salla ba akhrajahu abu daud da sauran malamai kenan dan karamin yaron da ya mutu bai balaga ba bai zama wajibi ba sai an mai sallah athani na biyu ashahidu mutumin da ya mutu a fagen daga wurin yaƙi fi sabilillah aka kashe shi ko ya mutu aka kashe shi a can yayin shahada li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lan yusalli ala shuhada'i uhudin wa ghairihim saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla ba akan shahidai wanda aka kashe a yaƙin uhudu da wasu su yace wa fi zalika thalathatu ahadith a cikin wannan mas'ala akwai hadisai guda uku wanda sun gabata a matsala ta 52 shafi na 32 yace walakin zalika sai dai wannan fa la yanfi mashru'iyyati salati alaihima bai kore shar'ancin yin musu sallah in a musu ba yi laifi ba amma bai zama wajibi dole sai kama dan karamin yaron bai balaga ba sallah mutumin da aka kashe a fagen daga bai zama dole ba sai kame sallah بدون وجوب كما ياتي في الاحاديث فيما فيهما في المساله التاليه كما زي زو a cikin wannan mas'ala mai biyowa mas'ala ta 59 yace wa tushra'u salatu ala man ya'ti dhikruhum an shar'anta yin sallah akan waɗanda zama ambata al-awwal na farko al-tiflu dan karamin yaro ka gani san yace bata zama wajibi ba ga dalili ko ya haɗe mana dalili yanzu kuma yace an shar'anta amma waɗannan sallah daga ciki akwai ɗan ƙaramin yaro wanda bai balaga ba sai ce walau kana saƙaƙan ko da kuma ɓari ne a cikin wata ruwaya ya ce wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi wannan fasarar ce ta mala yace shine wanda ya faɗo daga cikin cikin ma'aikiyarsa kafin halittar shi ta cika amma daga gaba zai warware wannan magana in ta cika ba a mai sallah ya ce wa fi zalika hadithani a cikin wannan magana ta yi shar'ancin yi ma ɗan ƙaramin yaro sallah akwai hadisai guda biyu da zai ka na farko ya ce wa tsifilu a cikin wata ruwaya a saƙuƙu bari yi sallah alaihi ana masa sallah wa yi du'a liwalidaihi bil maghfirati war rahma ana ma amma iyayensa addu'a sannan kuma roƙa musu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama su ƙananan yara kenan ba su ba ake ma addu'a ɗan ƙaramin yaron da ya rasu bayan lahin da za ce Allah gafarta mai shi kai tsaye ɗan aljanna ne hamma zai zama wani zai ceci iyayensa a gobe alkiyama wani guri mazar salama ya ce mun karta a bayan bambance ba duk matar da 'ya'yanta guda uku suka rasu ta yi haƙuri ta nemi lada a gurin Allah sun zama mata garkuwa daga shiga gidan wutar jahannama suka ce rasulullah ko yaro biyu ya ce ko biyu ya ce ɗaya ce ɗaya ne ba mu tambaya ba to ɗayan ma kuma hadisin ya tabbatar kin yaron da bai balaga ba gobe alkiyama za a ce mai jaka din ka shiga zai tsaya kohal ya ce bai shiga shiga man ya ce a me matsalai iyayena yau sun yi laihi kaza kaza kawai shi da iyayen shi in dai musulmi ne ko da sun yi laihi shi da so yake a kasu dalilin shi za a ceto iyayen a kasu gidan aljanna dan karamin yaro kenan wanda bai balaga ba kenan kaga in ba dan alaka ta aihuwa ba da Allah da ya sa mana san ƴaƴa da ya ka goraci ma eh tana da kai da su duka kun huta da kai da su eh da kai da su duka kun huta duka aljanna za ku to amma kuma Allah ya sa soyayya tsakanin ɗa da ma'aihi wanda bai san ba sa rabuwa da juna bismillah kenan yaro dan karmi dan yaro su ba ce Allah gafarta mi haka muka saba yi ko ko dan karmi yaro ne aka zo ta za ce Allah jikan shi Allah gafarta mi a a wannan yaron abin da ake yi shine za a mai sallah a cikin sallan ma addu'ar da ake yi an zo gurin addu'a tana sallah mun sanin ta kasu can za mu ga sallah nan gaba insha Allah da ake sallah idan ake sallah akwai ana karanta fatiha ko a karanta salatin annabi to kuma za zo gurin addu'a ga mamaci nan ma an zo ana neman gafara ne ga iyayensa ba shi ba ke ma addu'a shi a mai sallah a karanta amma ce karanta su kuma a ce Allah ji kanku Allah gafarta muku Allah ji kanku da rahama su iyayen wannan hadisin Abu Dawuda da Imam Nasa'i da wasu su suka rawaito na biyu hadisin Aisha Allah kara yadda a gare ta tace an zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan karamin yaro daga yaran garin Madina sai mai sallah sai Aisha tace faƙultu tuba li hada ka wannan yaron ya more ɗan ƙaramin yaro haka shikenan kamar ta ce ya huta usfurun min asafiril janna wannan kamar ɗan ƙaramin tsuntsu ne mai fantamawa cikin gidan aljanna lam ya'mal su'an wa lam yadrukuhu bai taɓa yin aikin asha ba ko ɗaya bai ma riske shi ba kin ta tsarkake wannan yaron ko ta ba da garanti a kan shi qal sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita au ghayra zalika ya aisha aisha ko da wani wannan maganar dai khalaqa Allahu azza wa jalla aljannata Allah ya halitta aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata wanda su shige ta wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim sannan kuma ya halicce su tun suna tsatsan ko gadon bayan iyayensu kenan Allah ne ya san in aljanna wanda ya huta wa khalaqan nar hakanan kuma Allah ya halicci wuta wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata wanda zai shiga cikinta wa khalaqahum fi aslabi aba'ihim kuma haka ya halicce su tun suna cikin gadan bayan iyayensu rawahu muslim da wannan shi kina kuma na cewa ya zaka tsarkake wannan yaron wa ga ya miki dan aljanna wa ga ya miki ya huta to malamai suna tattauna kan wannan hadisi bayan akwai hadisai da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yaran musulmi yan aljanna ne kai tsaye yadda suna magana akan ɗiyan mushrikai su ɗiyan mushrikai wanda basu balaga ba suka mutu wuta za su ko aljanna ko sun ce za su tafi wuta dalilin iyayensu sun tashi a kahurai su ma suna karkashin kenan addinin iyayensu duk da basu balaga ba wasu malaman suka ce a ayyulahimi suka yi ai manzon Allah ce kullu maulidin yulo da alal fitra dukkan wanda za a yakwa ya zo duniya an halarce shi ne akan tsari addinin Allah na daidai sai iyayensu ne su zama da shi bai yahude ko ba nasare ko ba majusi to shi wanda bai balaga balle ya dora shi kan wani addinin idan ita ga za a ce kuma dan wuta ne shi yasa suka ce a a ko da shi ma in dai bai balaga ba dan mutumin da yake kahuri ne ya rasu shi ma gidan aljanna zaya wasu malaman kuma suka kawo tunda akwai hadisai akan wannan duka wasu malaman suka ce a yanzu abin da za a gama su da hukuncin hukuncin mutanen fatara ne waɗanda ake cewa zamani ya yanke musu ba su riski wani annabi ba Allah bai tura musu wani annabi ba samu wani wani sako daga Allah ba gobe kiyama Allah zai tayar da su gaba ɗaya sai ce ku ta gidan wuta tunda ba ku yi addini ba wanda suke Allah ya kaddara 'yan aljanna ne za su samu kashi biyu bangare guda hasu da gidan wuta su kama hanya su ta yi wasu ce to mu ya zama to mi muka me lahin mu zamu je wuta mi muka zamu je wuta a ce to ko ni ko kama hanyar ku dawo alamun kenan su su ne waɗannan inda a duniya manzo ya zo musu za su bi shi ba su da taurin kai ko kuma da kuka ce keke me kuka ce a kenan da manzon ma ya zo ba kun bi shi ba su su dawo su je aljanna ko ku tayi wata haka wasu malamai suka ce da su da ahlul fatara da ƙananan yaran da su ba ko da ba musulmi bane amma ni gaskiya wadda ko da ke wannan majalin ra'ayi anan amma dai abubuwan wallahu alam dai wallahu alam kenan kaga nan Aisha to kuma malamai sai tattama ya aka maza da wannan magana to kamar yana kwabe ta ya ce wannan yaron ya tsira suka ce mai yiwa wannan magana da manzon sallallahu alaihi mata kafin a sanar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta yan kananan yara an suka mutu gidan aljanna suka yi tunda ai ba shi bai ke tsarawa bai cewa da dan aljanna wani dan wuta a'a Allah ne ya ce gaya mishi wani yan aljanna waɗannan yan wuta to kafin Allah ya gaya mushi ƙananan yaran da suka mutu basu balaga ba na musulmi gidan aljanna suka yi shine wannan hukuncin yace ya Aisha kake faɗi wannan magana Allah kaɗai ya sani kenan yan aljanna da yan wuta to amma daga baya da Allah ya sanar da shi sai aka ware ƴaƴan musulmin da suka mutu basu balaga ba wannan gidan aljanna suka yi kai tsaye wallahu alam to sai malam anan kasa yace wa zahiru anna istaqata inna ma yusalla alaihi yace zahirin magana dai bari ana yin ana mai sallah ne idan ya kasance an busa mai rai sai ya hwado ba rai ko kuma da ya hwado ya mutu wa zalika idas tukmila istakmala arba'ata ashhur idan ya cika watanni guda hudu summa mata sannan sai ya rasu a ciki ya rasu a waje ya rasu فأما إذا سقط قبل ذلك فلا أما إن in aka yi barin shi kafin watanni guda hudu su cika kafin abu same rai kenan to wannan shi ba za a masa sallah ba li'annahu laysa bi mayyitin kama la yakhfa domin shi wannan ba a kiran shi matacce kamar da abin ba boye yake ba halitta shi ma bata cika ba kenan tana ba bata cika bai zama mutum ba haka haka kenan ba abin da za a mashi yace wa aslu zalika hadisu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an asalin wannan maganan yace hadisin abdullah dan mas'ud Allah ƙara yadda a gare shi wanda ya danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yake ta inna khalqa ahadikum lalle halittan ɗayanku yujma'a fi batni ummihi ana tattara ta a cikin cikin ma'aifiyarsa arba'ina yauman kwana arba'in thumma yakunu alaƙata mithla zalik bayan yana gudan maniyi kenan zai kwana arba'in sannan sai ya koma gudan jini yana kwana arba'in thumma yakunu mudghatan mithla zalik sannan kuma sai ya koma tsoka ga sandarar tsoka ga ta kawai kwatamcin kwana arba'in kenan ta kenan arba'in arba'in sau uku ya kai wata wata hudu kenan ko sun mai ba su ilaihi malakan sannan sai a tura mashi mala'ika fayin fa kufi hibro sai kuma ya busa masa ransa kenan in bai kai wata hudu ba ba a musa mai rai ba a kan haka kenan ba a mai sanda ba ya ce washtar da ba a kuma an yasa hayyan wasu daga cikin malamai sun shar'anta cewa barin da za a ma sallah shine wanda ya hwado da rai saboda hadisin da ya ce idan ta halla saqt sulli alaihi wa warisa idan bari ya hwado za a mai sallah sannan kuma zai gado amma malam ya ce wannan hadisin bai da inganci ba a kawo hujja da shi ya ce kamar da malamai suka yi bayani akan haka amma ya faɗo da rai to wannan kenan an san ya ce ma hadisin ya zo ta wata hanya da babu sallah babu sallah babu zancen sallah a ciki kenan shi sakat in ya faɗo an cika mishi halittarsa ya yi wata hudu kenan an busa masa ya faɗo a mace ya ce inda ya kuka suka ce in ya yi kuka ya kuka kenan ko kenan ana iya yana cin gado wallahu alam الثاني نبي yace ash-shahidu shahidi shi ma ce ana mai sallah baya ya ce ba a sallah ko ya ce wa fihi hadithun kathira a cikin wannan sha'ani akwai hadisai da yawa amma zan yi haƙuri da ambata wasu daga ciki na farko hadisin shaddad bin al-had Allah ƙara yadda a gare shi yace wani mutum daga cikin ƙauyawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan lokacin hijira ya yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam can wani ɗan lokaci kaɗan sai aka fita da shi zuwa ga yaƙi yaƙin abokan gaba sai aka zo ma Allah sallallahu alaihi wa ana ɗauke da shi wannan mutumin ai an halbe shi da kibiya ko da mashi sai an salama ya amshe shi ya mishi likafani da jubbarsa rigarsa kenan albarmushiya sannan kuma ya gabatar da shi ya masa sallah ya gabata wani hadisin can baya a cikin masala ta 61 cewa da ya zo ya ce ya zo ya yi imani da mazar sallallahu alaihi ya zauna da shi an ta yi yaƙi da aka je yaƙi na farko da shi aka dawo an ciwo ganima sai aka raba kasan shi da bayanan sai aka ba yan uwansa ko danginsa ko abokan shi ga kasan wani na ganima ku bashi da yau suka ce ga abin da masu salama ya raba ga raban ka yace mine ne wannan suka ce raban ka ne yace a shi sai dauke ya iski masu salama ya ce rasulullah mine ne yace raban ka ne yace ni ho ban bi ka ba saboda wannan abin ni na bi ka ne dan in je in yi jihadi a halbe na anan ya gwada wuyan shi a halbe na anan in mutu in shiga aljanna ba wannan ya kana biya rasulullah neman aljanna ce niki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har in ya gaskata Allah Allah zai gaskatar da shi shi kenan lokaci ya aka huta yaki kuma ana huta yaki aka tahi ana bubbuga ayya sosai ana fafatawa ka karshe sai aka halbe shi kuma inda ya nuna in shi na ka zo manzon sallallahu alaihi wasallam da shi yana dauke da shi yace ahuhu shi ne shi ne shi ne rasulullah Allah ya gaskata ma Allah alkawali kuma Allah ya gaskata mishi inda ya gwada na haka same shi radiyallahu anhu to shi na ce an zo da shi manasa sallama ya mai likafani da jibbarsa sannan ya gabatar da shi kuma ya mai sallah can ba kuma an ce ba ma shahidi shallah kaga na shahada ya kuma mai sallah hadisi na wani hadisin imamun nasai da wasu suka rawaito shi sai hadisi na biyu hadisin abdullahi bin zubair ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawm uhudin bi hamza fasujjiya bi burda thumma salla alaihi fakabbara tis'a takbiratin ranar da aka yi yakin uhudu maza sallallahu alaihi wasallama ya sa an an rihe hamza babbansa kenan bayan an kashe shi sun mai musala sun yanke wasu gabbai daga jikinsa wanda haramun ne a doka ta yaƙi a gurin kafuran ma an kashe mutum kun zo karɓe yankan jikin shi gunduwa gunduwa to yasa aka rihe shi bayan an rihe shi kuma sai ya zo mai sallah babbansa hamza radiyallahu anhu bayan wannan kuma a cikin sallai sai mishi kabbara guda tara tisab takabirat summa utiya bil qatla yusuffun bayan shi kuma sai ake kawo duk wanda aka kashe ana sasa a cikin sahun da za a musu sallah wa yusalli alaihim wa alaihi ma'ahum hamzan yana nan a gurin za a kawo ne a jera su nan a musu sallah hamza yana nan aji ya musu sallah kuma tare da hamzan yana nan bayan shi dama musu tashi special kuma tashin wanda ba kowa haka aka mishi irin tasa ba domin sha mai kabbara tara kabbara tara na malamai suke ce abin da yake mashuhuri shine kabbara guda hudu kabbara ta farko karanta fatiha in ya kama da sura kabbara ta biyu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku neman addu'a da citan neman citan wannan bawan Allah da ya rasu ya mai addu'a Allah cikin shata kabbara ta hudu daga ta sallama shine ayi addu'a ga waɗanda suka halarta da yan uwa musulmi wannan shine mashhur to amma ga hamza shi kuma an mai kabbara tara malamai suka ce za a diba saboda matsayin shi ne babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda darajar shi kenan ya danganta da yadda shi liman ko shugaba ya gani dan ya kara kan kabara kan bara hudu da aka saba babu lahi insha Allah ta'ala muraje niki akwai salatul ga'ibu za mu ganin gaban shi amma amma na ja shi ba yawwa akrajahu at-tahawi fi ma'ani al-athar Imam at-tahawi fitar da wannan hadisi cikin littafin sa ma'ani al-athar da sanadin sa sai hadisi na uku an Anas bin Malik radiyallahu anhu yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Hamza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuce kan Hamza ran da aka yakin Uhud kenan yace wa qad muthila bihi kawai sun yanki wasu gabbai daga jikinsa bayan an kashe shi walam yusalli ala ahadin min shuhada'i gairahu kaji ko kuma ya wada giji bai ma kowa sallah ba daga cikin wanda aka kashe banda Hamza amma jin ta hadisin Abdullah bin Zubair yake cewa an mai sallah kuma za a kawo su a sa su wahala a musu sallah tare da shi amma shi wannan cewa an sai ba mai sallah ba kan nisa kasa malam zai bayani can an ce baya ba can an ce an yi malamai suke ce ana kaddamar da abin da aka gabatar akan abin da aka kore eh tana kai ne ba gani ba da ka ce ba a yi ba shi wani tabbas ya ce an yi ya gani kenan tana kai kai ne baka gani ba eh shi saka ce ba a yi ba eh baka gani ba kenan ba a yi ba amma ya tabbata kuma wasu wani ya gani sai kai ce ya ga an yi har ta mai kabbara tara ma an mai sallah kuma tare da wasu daga cikin sabai kenan ka gani abin ya tabbata sai dai menene bai zama wajibi bai zama dole ba dan ba ma shahidi sallah ba matsala bane ba shahara shi kadai ta ishe shi shahara shi kadai ta ishe shi jini na farko zai burto daga jikin shi bayan an halbe shi ko an soke shi gahara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala zai samu hadisi na hudu an uqba bin amir radiyallahu anhu daga uqba dan amir Allah kare yadda a gare shi أن النبي صلى الله الجحني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت من زن الله كويتا النبي صلى الله عليه وسلم ياختا أو ترانا سي صلى غا شهيدي نا أحد irin yadda ake sallah ta gawa bayan shekara wajen guda takwas da yin wannan yaƙi da kashe su bayan shekara takwas ya ce kalmu wadda lil ahaya'i wal amwat ka ce yana ban kwana ne ga wanda suke raye da kuma wanda suke sun mutu kamar kenan ya zo barin duniya rashi ta zo ƙarshe ya je musu sallah wannan ba kamar matsayin ban kwana ne ga rayayyu da kuma matattu sannan sai ya juya ya hau mambari ya gode ma Allah ya yaba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce inni faratun lakum lalle ku tabbata da cewa ni fa ina nan gaba da ku ina nan ina jiran ku wa ana shahidun alaikum kuma ni ina mai shaida a kanku ku mutanen kirki ne ku kun yi da'a a gare ni ba ku mun tawaye ba yana magana ga sahabban shi sabanin dan shi zai zage sahabi ya ce dan wuta ne ya hudda ka wasu cikan hannu ya ce su kadai ne wanda ba su kahurta ba wai bayan manzon sallallahu alaihi wasallam zai ce wani duk wani sahabi bayan manzon sallallahu alaihi wasallam ya kafurcewa yi ya yarda bayan Allah ya bada labarin cewa radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah da kanshi ce ya yarda da su sun yarda da shi kuma ya tarar musu aljanna wadda koramai ke gudana karkashin ta Allah ya ce ya gafarta musu da aya bara hadisan ma akwai bara hadisan ayoyi suna nan furcik cikin alqur'ani wanda Allah da kanshi ke ziga su yake tabbatar da yardar shi a kansu amma kai ka ce baka yarda ba ka ce sun kafurce wannan fa labari ne Allah ya bada labari kuma babu na saka a cikin shi kuma so ba ce an goge ko akwai babu na ba su aljanna kuma ce ban bada ba Allah yana wannan bai yi to ma saboda kin Allah sai su jiba duk sahabbai manya-manyan abubakar a ce kafuri ne umar a ce kafuri ne usman a ce waye kafuri su kafirta su kaga wannan kafirce ma ayar Allah ce Allah ya ce ya gafarta masa yan aljanna kai ka ce a'a ai sun kafirce bayan manzon sallallahu alaihi wasallam wa gaya maka dan kiyayya kawai saboda wata manufa ta yahudanci Allah tsare mu yace to ni ina sheme shaida akan ku tabbas ku mutanen kirki ne kenan sai ya ce wa inna mau'idakumul wa inna mau'idakumul haud randebu mu da ni da ku mu gama a tafki na alkasar kenan magama a can wa inni wallahi ce ni na rantse da Allah la anzuru ila haudil an yanzu da nake muku wannan maganan ina ganin wannan ƙwaramatawa ta alkautsar ina ganin ta a yanzu Allah ya gwada min gata nan ina ganin ta wa inna ardahu kama baina aila ila aljuhufa kwaɗin wannan wato tafkin nawa ko ƙoramatawa yadda ka san tsakanin aila kenan ko ka ce iliya ina nihin da kudus tsakanin kamar daga kudus ne zuwa juhufa can madina kenan inda 'yan madina suke ɗaukan miƙati niyyar ɗaukan hajji tazara ce mai nisa ka diba madina ka diba jerusalem wannan shine hwaɗin shi wannan tafki na manzan allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa haudi masiratu shaharin ya ce kun ka tafki na wannan ƙoramar ta alkausar tsawonta sai kamar daga nan zaka yi tahiyar wata guda zaka iske ta tahiya ta wata guda wasu malamai su ce sama abin hawan da yake wanda ya kowanne gaggawa sai ko kuma tahiya ta ƙasa ko doki maguji zaka hau shi sai kaya wata guda sannan ka je gurin wannan shine tsawon wannan tafki nawa ya ce wa zawayahu sawa ko taikin shi ɗaya ne kenan haka wata guda haka wata guda wata guda o kare kenan ko haka ne wata guda kare o kare kenan da hwaɗin shi da tsawon shi duk ɗaya ne in ne kai wata guda in kai haka sai kai wata guda haka wata guda haka wata guda ba karamin tabki bane ya ce wa kizanuhu kan nujumus sama kan nujumus sama kofunan da aka ajiye a gurin sun kai yawansu kamar tarmamin da suke cikin sama babu wanda ya san adadin tarmamin suke cikin sama sai Allah kawai galaxin wannan ka dan bincika dan kadan kana shiga internet kana gani galaxin wannan halittu ne abin al'ajabi a sama cakafkin da kake gani ga sun zo sun dunkule guri guda tazarar da ke tsakaninsu tana nisan gaske to wai adadin kofunan da za a ajiye a wannan guri a falfajiyar tafkin alkautar adadin wannan kofunan adadin tarmamon da suke cikin sama kenan ba wanda san adadin sai Allah to da kace Allah sha bani Allah gaba ika bani ika bani a ba sha ka bani kowa zai dauka ya sha cikin tsanaki wata rawa ta ce a manzon sallallahu alaihi wasallam zai shayar da al'ummarsa dan karrama su ya ce man amin man sharaba man shariba min ha duk wanda ya sha daga cikin wannan tafki to shi fa fala ya zama wa abadan hal abada baya baya baya ishirwa ya ce ma'uhu abyad min laban kafin wannan ruwansa ya hi madara haske zama fari fari ne kalkina kuma kamshin shi kamar ya turaren almaski kamshi tujum kana sha kuma ga kamshi adadin wato kofunan sakamakon adadin tarawai a sama wanda ya sha shi da shirwa sun raba hanya har abada Allah ce muke warshen wannan ruwa kai tsaye ba sai an sha wani koro koro amma duk da haka a zaga wasu mutane suna zawa gurin wannan tafki za a kora su malaku suna kora su haka mazala zai hango ana kora wasu mutane zai ce malaku wannan kubar saman ina ga alama alwala a jikinsu kenan al'umma ta ce kubar saman kubar sa iso su masu mora su ce a'a kaga wannan mutane bayan ka bar duniya sun ka canji sun ka sauyi cikin addinin sun yi katsuro sun yi bid'a abinda baka ce ba a yi shi suka aikata ita to fasuhukan fasuhukan ta da su duk watan da kake Allah sa an ga annabi ga ka gan shi ko amma bai gara maka komai sai azaba saboda mi saboda ka kirkira wani abu na bid'a ka sa cikin addini abinda ba karantar da kai ba kai haka nan ka ce haka za a yi a rana kaza a lokaci kaza adadi kaza ko nau'i kaza wani shine ka tsaro in ba manzala faɗi wannan ba kai baka da yancin kai wannan saboda kamar shari'a ce kamar kai ma kana shari'anta addini kenan wannan sai jawo maka gobe alƙiyama irin waccan asara Allah tsare mu sai ce wa inna ardahu ka baina aila ila al-juhufa lalle kaga haɗin shi kamar abin da ke tsakanin baitul maqdis ne da kuma maqdis da kuma jahufa miƙatin yan madina da quds kenan yace wa inni utitu mafatih khazain al-ard ni an bani mabudan taskokin ƙasa au mafatihul ard ko kuma mabudan ƙasa abin nishi Allah zai taimaki al'umma ta a buɗe garuruwa daban-daban manyan garuruwan da ake ga kamar abin tsoro ne ba a isa ba irin faris irin sarum irin su baitul maqdis haka aka kama su a hannu a hannu suka dawo a hannun musulmi ko musulmi suke amfanuwa da abin da ke cikin arziki saboda bin Allah subhanahu wa ta'ala kuma umarnin manzon Allah yace wa inni wallahi yace ka gani na rantse da Allah ma akhafu alaikum an tushriku ba'di manzo Allah ke ba sabon shi garanti yace ni ba tsoro nake bayana ku ku yi shirka ban tsoron bayan na bar duniya cewa ku za ku kafirce ko ku yi shirka da Allah ni ban tsoron wannan abin ya san ya gina su kan aqida salima kyakkyawa sahabi ba zai kafirce ba sai ce amma walakin akhafu alaikum duniya abin da nake muku tsoro duniya an ta tanafasu fiha ku ta gwagwarmaya ana tsarkici a kanta wane ya kwace ma wane wane ma wane ba bakere wane saci wane wane a tsarkici fatatulu fatahliku ku je ku yi ta kashe junanku a kai sai ku hallaka kama halaka man kana qablakum kamar da suke tun gabanin ku suka hallaka in ka ba kuma a duniya me ake irin wannan rikicin ya mamaye duniya akan du akan dukiyar da kawai akan duniyar to ne shi mazar san sama kamar tsoro ya ba saban shi garanti ba su da shirka ba san kahurce ba imanin su ya zamana to amma duniya fa haka tun harko harkon harkon harkon barin mazar sama duniya kaga abin da yawa kana na rikici tsakanin su aliyu da su aisha ko bangaren su ma'auya abubuwan da aka dai abin da ba daɗi an kashe mutane da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai abubuwa daban-daban ne wanda ba daɗi to haka wannan me kawo me ja wannan duniya neman shugabanci wannan hadisin sai ce ƙara sai ce fakanat akhiru nazaratin فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جي أقبى بن أمر وانا سيزما شين كرشان غني دنما منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دama ya ce ya hoto ne a matsayin wanda zai yi ban kwana ga mamata da kuma wanda suke masu rai ya ce wannan shine karshen gani da nama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu bukhari da muslim da sauran malamai suka fitar da wannan hadisi athalith na uku man kutila fi uhud fi haddin min hududillah duk wanda aka kashe a gurin haddi da aka mai haddi fi sabilillah yau na sha ruwa wanda ya wani wani laifi aka mai haddi wurin haddin aka kashe shi to wannan mutumin ya cancanci babu laifi da mai sallah mutumin da ya yi laifi akan wani haddi aka mai wani haddi wanda ya kama a kashe shi a matsayin shi na musulmi babu laifi da an mai sallah sai a kashe shi ba ya ce li hadisi imran bin husayn saboda hadisin imran dan husayn Allah kare yadda a gare shi ya ce wata mata daga cikin kabilar juhaina ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana da dauke da ciki na zina wata mata faƙalar ta ce ya nabi Allah asabtu haddan faƙimhu alayya ya annabin Allah ni haddi ya haunawa haddin Allah ya hauni al'ura shi a kaina amma abin da Allah ya ce kenan fada'a nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha sai annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo waliyinta yace da shi ahsin ilaiha ka da ka kyauta mata a kula da ita ka a hantare ta ka a walakanta ta ka a mata kaza ka kula da ita fa idza wada'at fa'atini biha yayin da ta aihu ka zo min da ita sai ya hakan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci da umarni da ita aka je aka kama ta aka dan laulaye ta da tufafinta sannan ya umarni da ita aka jehe ta har ta mutu thumma salla alaiha sannan sai ya mata sallah to ya mata sallah fa faqala lahu umar sai umar ya ce tu salla alaiha ya nabiyallah wa qad zanat yace yanzu ya annabin Allah zaka mata sallah alhali ta yi zina kamar sallah ta yi zina faƙal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad tabat taubatan yace Umar wannan mata ta yi wata irin tuba ne ta mamaki law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina law sa'atuhum inda za a raba wannan tuba ga mutum saba'in ga 'yan madina da ta ishe kowa shiga gidan aljanna ba ƙaramin tuba ta yi ba ka sai ce wahal wajatta taubatan afdal min an jadat bi nafsi halillahi ta'ala yo ako tuban da kaga ta yi kamar ta kawo kanta da karan kanta dan Allah a sabke mata haddi ta san kashe ta ta zo da kanta wani bai sa tuba ba ai wannan ya tuba a gare ta wannan imam muslim abu dauda da imam nasa'i sauran malamai suka rawaita wannan hadisi abin da samala ya kawo na hadisin shi ne bayan ta rasu akan ta yi zina an kashe ta kuma mazar sama ya tsaya mata sallah to wannan kuma ke karantar da mu yan uwa sahabbai su ba ma'asumai ne ba ba a ce ba sahabbai ba sa laifi sahabbai mutane ne yan adam ne shaɗan yana irin jayarsu to amma abin da ba a so mutum ya noce ko ya nace a kan lehi ya zama tambarin shi ne wani shi ne babban sharri su mummunan Allah ya gaya mana wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum yau mummunan ne yan aljanna in sun kai wata in suka wata alfasha aw zalamu anfusahum ko ku zalunci kansu alfasha babban zunubi ne ya zama tata ya zama zina ya zama ƙarya ya zama waye fahisha ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar wani yin zunubi zakarullaha histina da Allah su muminai suna komowa su ban yi daidai ba fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunuban su gurin Allah domin sun san cewa fa man ya gafara dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai sai Allah sai su koma ga Allah Allah sai ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su ba sa nacewa akan abin da suka aikata sun san laifi ne kuma zai zama kawai ɗabi'a su haka ne aikinsu ba sa yin haka shi sama sallama yake cewa kullu bin adam khatta wa kharul khatta'una khatta'ina tawwabun dukkan ɗiyan adam masu yin kuskure masu laifi ne ba hudda kowa ba annaba ne da manzon Allah ke banci amma sauran farar hula duk irin imanin kana iya saba ma Allah amma mafi alkhairin mai saban Allah ce shine wanda zai tuba bayan ya yi laifin ya gano laifi ne ya tuba ya hwasa ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ke yana karantar da mu duk girman imanin mutum yana iya samu ribanta ta shaidan kuma wannan karantar da mu tsananin imanin wannan mata ta san kashe ta zai kuma da kanta ta zo a matsayinta na mace tunanin in ta iska Allah da wannan laifi kadda ashe Allah ya babbaka ta mata azaba sai ta gwammace a mata abin da za a mata a nan duniya gobe kiyama kuma shikenan ta huta domin shine ka'ida mutumin da aka tsira ma haddi a nan duniya saboda wani laifi da yayi inda tsakanin shi ne da Allah to wannan zunuban an yashe mishi ba tambaye shi kuma akan wannan laifi sai ya kasance sata ce misalin mutum ne ya saci kayan mutane kaga wannan ka meda baka ce an yanke mu hannu a yanke mu hannu wannan ya ka biyar kayan mutane wannan wani kare da eh ko ka kashe mutum ka kashe shi a kashe ka da kai ka kashe shi ko a yana da haƙi don ya kashe shi wannan wani kes ne tsakaninka da shi eh tsakaninka da shi ka kashe shi ko to shi kenan ko a ce baka ba kashe ka maka tuba ka yi waye ka waye kai ka gyara ko to shikenan a kuska cewa ko na kas tsakanin ka da shi gobe kiyama in an je ai an je ba ka biyan shi ba a nan duniya amma gobe za ku za ku gamu to akwai kes sai an alaikum salam
yanzu kamar a rayuwar da muke tafiya kai kamar hukuncin wani mutane da mutum yake wani firici da bakinsa a kusa kasa ko a kusa shugabannin kasa a ce hukunci ya kama a kashe shi to yana in ya kai kan shi ce shi ya faɗi kaza ya faɗi kaza kuma lalle ya ce ya faɗi a yi haka
a yi hudun da ya yi akan me ya hudu yana da dalili da ya ce ya kai a kashe ne yana da dalilin haka ne a shari'a ya kai a kashe shi
in na abin da ba shi ba eh kamar misali yanzu ya in ce ni a zo a toye garin wannan a toye garin wannan da baki na in kai kusa ni kuma akan a garin nan ni wani abu ne wanda ake yi eh wanda ake jin aha na da gane yawwa eh to yanzu waɗanda suke gaba gare ni makuntan irin wanda suka- wanda suke iya su sa a kashe ni ba a yi komi mm.
to yanzu in in suka kashe ni akan na faɗi haka nan wannan fitin da ne Allah yana ya yi min amma abin da na faɗi can shi wannan furici na farko ai bai kai ba a kashe ka eh ai bai kai ba a kashe ka wannan furici na farko dai bai kai ba a kashe ka dan ka ce a toye wannan garin caka a toye garin nan ba a toye shi ba a kashe kowa ba akan me za a kashe ka in a kashe ka an kashe ka a kan zalunci ana ma ta'azir da a kama ka a labtar da kai dan me zaka irin wannan furici amma ba a kashe ka ba eh shi dai ya kama kai wani laifi wanda yake kamar irin zina ne misali irin eh, me ake cewa wani mutum ka kashe irin sata kai aka yanke hannunka to aka ma haddi a gobe alƙiyama ba a tambaye ka akan wannan matsalai wannan laifin da kama Allah ba a tambaye akai he dai akwai haƙƙin mutum ne shi da kuma kiskin akan shi wallahu alam abu na kusa mu ɗauka cikin wannan hadisi shine ashe idan aka samu wata mata ta yi zina da wani to abu- wanda yake nauyin kula da ita da cinta da shanta da likitanta da wane da wane su ne 'yan gidansu ba shi na katon da ya zina da ita lalaci ne ta je ta yi ita mata biya bukatar ka dayi suka ce sai dai inda karhi ne ya mata da ijibara ya tirista ta haya mata ciki to kuma nan nan keskin zai zo dole ya dauki nan ta komi da komi amma da yarda ta ta je ta yi zina ta yi ciki to duk nauyin da yake duk abin da ake bukata na ta ji dan sanyi a saya mata magani kaza a yi rawa yana kan 'yan gidansu shi wannan katon banzan layin shi kawai abin da ya tsaida abin da Allah ya mishi in mai aure ne a kashe shi in bai da aure kuma a bulale shi eh domin kaga mazar sarsa bai- ba a nemi waye miki zana ba ai mazar bai nema ba waye ya mata ba ya baki wannan cikin bai nema ba abin cika ba kawai ya ce a ina waliyinta ka je ka kyautata mata abu na ƙarshe a cikin wannan hadisin na hudu shine ashe tsaye da shari'a ta Allah shine zaman lafiya abinda Allah ya ce abin da Allah sallallahu alaihi ya faɗa a tsaya a kan shi shine tushen samun zaman lafiya shine abin da zai sa a yi maganin ta'addanci da shigantaka a cikin al'umma idan ya san in yi zina za a kama shi a bula da shiri akan bai da armi ko za a kashe shi saboda yana da armi ko ya taɓa yin aure kaga ba zai je ba ba zai ɓata ɗiyan mutane ba ba zai faɗa matar mutane ba hakanan idan ya kasance ana tsaye da haddi na Allah wannan zai maganin talauci da fitintunu wanda muke rayuwa a kansu ala kulli halin dai wannan hadisin yana da fa'idodi da yawa a ciki sai da abinda malam ya sa ya kawo wannan uh, ya kashi shine wato abinda uh, baban yake magana wallahu alam wannan hadisin imam muslim abu dawar sauran suka rawaito shi ina ganin za mu dakata lokaci yayi wanda muka faɗa na daidai Allah ba mu ladan kuskure kuma Allah gafarta mana goyi shi daga cikin zakatanmu Allah gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah tabbatar da mu kan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen kwashin amin ya hayyu ya qayyum